والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukin sarki ya kawo wannan rana ta Laraba biyu ga watan Sha'ban hijira ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1447 a kalandar nasara kuma 21 ga watan 1 watan januwari 2026 muna cikin wannan littafi mai taken Abdurrarul Bahiyya wallafar ɗaya daga cikin bajiman malamai a Shekul Allama Muhammad Ibn Ali Ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala wanda Allah ya warasuwa hijira na da shekara 1250 kuma muna za mu tashi kitabun nazar littafin alwashi littafi na yin alwashi kamar yadda marigayi a shekul allama muhammad ibn abdullahi ibn abdulaziz ibn baz ya bayar da amsa lokacin da aka tambaye shi game da nazar sai yake cewa layan bagi asla ko wani ta'abiri mai kama da wannan aslan bai kamata kai alwashi ba aslan bai kamata kai alwashi ba amma in kana fi ta'ati fa yajibu alwafa'u bi in an yi shi a cikin ayyukan da'a ne to kuma ya wajaba sai an cika idan kuma an yi shi a cikin aikin sabo ne to shi kuma ya wajaba a yi kaffara to menene menene alwashi alwashi kamar yadda malamai suke cewa huwa ijabul mukallifi ala nafsihi shay'an lam yakun alayhi ijabul mukallifi ko ijabul mukallafi ala nafsihi shay'a bawa mukallafi ya wajabta ma kanshi wani abu shi wannan abun lam yakuna alaihi asali ba Allah ne ya wajabta masa mm shine kawai ne ya kawo ya dora wa kanshi sawa'un ko sawa'an kana munjizan aw mu'allaka wanda za a zartar ne nan take wanda za a rataya shi da faruwa da wani abu ne yace nayi ma Allah alwashi sai na karanta izu goma yanzu ko da daddaren nan kaga wannan ba mu'allaki bane yace nayi wa Allah alwashi in har na samu kaza to sai nayi ibada kaza idan sakamakon mu na jarabawa ya fito naci to zan yi azumi goma wannan nazar ne mu'allak me yake so ya ce shi dai Allah shi zai sa a ci jarabawa kuma shi za a yi mashi azumin nan ko in yana son azumi goma ya sa a ci jarabawa shi yasa aka ce aslan bai kamata ka yi ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ce shi alwashi wani abu ne da ake fitar da shi daga hannun marowaci mutumin da ba zai iya ibada ba shine sai ya rataya ta da wani abu sai wannan abin da ya rataye ibada da shi sai zama mashi tilas sai yayi idan na ci jarabawa zan yi azumin kwana goma to dan me ba za ka yi azumin kwana goma fi sabilillah ba to tunda marowaci ne ai ba zai iya azumin lami lafiya ba ana zaman lafiya ba zai iya ba sai rigingimo wancan rigimar to da yanzu bari ya rataya azumin da wancan abun Allah madaukin sarki ya yaba ma masu cika alwashinsu idan sun yi yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira suna cika alwashin da suka yi wa yakhafuna yawma suna jin tsoron wani yini kana sharruhu mustatira sharrin wannan yini to mai tsanani ne mai tartsatsi ne da yaduwa da game mutane idan mutum ya alwashi hukuncin shi ya cika ayar da ke cikin suratul hajj Allah ya mana wannan bayani thumma liyaqadu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq Allah ya ce duka ukun nan a cika su duka ukun nan a yi su thumma liyaqadu tafasahum aikin hajji da kuka faro ku karkare datti na kai to in an zo gabar askin nan ku aske shi wal yufu nuzurakum duk alwashin da kuka zo da su garin nan ku cika su wal yatawafu bil baitil atiq kuma ku lizimci ku yi ta yin tsawafi a kewayen wannan daɗaɗɗe ko tsohon ɗakin shine ɗakin ka'aba shi na limamu shaukani shi mai wannan littafi yake cewa cikin nailul afar kenan ya ce a cikin tafsirin shi kai yake cewa wal amru lil wujubi thumma liyaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu wannan umarnin da Allah ya bayar ya ƙara bayarwa ya ƙara bayarwa a wurare uku duka yana ɗaukar wajabci ne dole ne a cika to da haka mutum ya alwashi to wajibi ne ya cika matukar alwashin yana da'irar ayyukan da'a ne amma idan yana da'irar ayyukan idan yana da'irar ayyukan sako ne to ba a so a cika sai dai tunda mutum ya riga yawancin alwashi to shine sai ko mutum ya kafara kafara ta rantsuwa kamar yadda zamu ji mala yake cewa innama yasihu idza butughiya bihi wajhullah innama yasihu shi alwashi cika shi na inganta ne idza butoriya bihi wajhullah in an nufaci fuskar Allah da shi in an nufaci Allah in an tsarkake zuciya ana so ne a yi ibada ta musamman domin Allah subhanahu wataala to shikenan sai mutum ya ya ya abin nan ya cika shi kamar yadda ya ce ko ya zama munjis ne wanda kamar mutsalakin abin nan alwashi ne ba karata shi da aka Allah ya maka wani abu ba ko kuma a'a ya zama mu'allaka ne wanda aka rata shi da wani abu to duka dai sun shiga cikin idabtughiya biha ko bihi wajhullah to faqad yasih ko fa yasih sai ya zama ingantacce yace fala budda an yakuna qurbatan amma fa alwashin da ake maganar a cika babu makawa ya zama cikin ayyukan da'a ne fala budda an yakuna qurba ba makawa ya zama qurba ne aiki ne na da'a wanda idan mutum yayi shi zai samu kusancin Allah madaukakin sarki wala nadhara fi ma'siyatillah babu alwashi babu babu babu yin alwashi cikin saban Allah madaukakin sarki akwai hadisin hadisin Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu anhuma wanda Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito da wani su ma yake cewa na har Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anin nazar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana alwashi wa qala sai yace innahu la yaruddu shay'a wannan alwashin wallahi bai canza komai bai canza komai addu'a ma ta fi shi canza wani abu kawai ka tsaya wata takara ka shiga wata jarabawa ka nemi wani alheri ko wata falala sai kake ga kamar in kana so Allah ya maka bari kai hikima sai ka ce ya Allah dan girman zatinka kai tawassulinka iya tawassuli ka ce Allah in har na samu abin nan zan gyara masallacin nan masallacin juma'an nan na garin nan da ya rushe ko da ke da zan mai da shi modern enough ma modern enough duk abin da ma ba kai hau ma da ba so sai nayi Allah zan mai da shi standard ɗakin ka wato kai kana so ne Allah ce wai wai wai wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada bari a baka dan ka gyara wancan a ina bai canza komai bai canza komai su da ba haka ya kamata ma kai ba tun farko ka zama mai da'a ga Allah idan irin wannan al'amuran suka taso maka to sai kai tawassuli da waɗancan ayyukan da'a sai ka roki Allah sai ya baka abu to wannan addu'ar sai ta iya zuwa ta canza kaddarar da Allah da ya tsaro cewa ba zai baka ba amma yanzu kuma ya tsaro ya ya juya mita ya yadda zai baka sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa yace la yuruddu shay'an innahu la yuruddu shay'a wa inma yustakhraju bihi min mal al-bakhil shi fa wannan alwashin fa kawai ana tsago wata dukiya ce ta daga ana tsago wani abu ne ana ciro wani kaso ne na dukiya daga dukiyar marowaci wanda yake shi maruwaci ne ba abin da ya dame shi in dai ya cire dukiya ne wa Allah aiki ba zai yi ba ba zai yi ba amma idan irin wannan al'amura na alwashi suka ratso to zai kuma saki jiki ya dukufa ya ga cewa yayi alaikum assalam su wannan ba alwashi bane min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi su ba alwashi suka yi ba alƙawari suka yi wa Allah cewa duk da aka haɗu da makiya to sai makiyan nan sun san cewa sun haɗu da masu imani mazaji duk da Allah ya ba su wata dukiya dukiya ta san ta zo hannun da za a yake Allah da ita su da ba alwashi suka yi ba cewa Allah ka ba mu dukiya don mu kashe makawa su ba haka suka ce ba su a shi yasa ai aka yi amfani da kalmar ahad shi yasa za gaba ma a kawo wannan ayar a jerin girbabun nazar so da su nasu mu'ahada ce suka yi da Allah min almu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alayhi faminhum man qada nahabu wa minhum man yantabir amma baddalu tabdila basu canza abin da suka yi alkawar ta ko rayuwa bata sa sun canza ba to sai yake cewa minan nadari fil ma'siyati yana daga alwashi a cikin ayyukan sabo ma fihi mukhalafatun litaswiyati bainal auladi abinda yake a cikin shi akwai sabani akwai sabawa shari'a litaswiyati bainal auladi wajen daidaitawa a tsakanin yaya wannan matsala ce za ta koma babi na na kyauta a tsakanin yaya shari'ar musulunci ta halastar mana iyaye za su iya kyauta a tsakanin ‘ya'yansu bi sharaɗin taswiya da sharaɗin aba kowa da sharaɗin kuma a daidaita su mafi sassauci mafi sauƙin fatar da ake da ita ko da wasu malamai suka bar shi ne a yi amfani da ka'ida ta gado lizzakari mislu habbil unsayeni a iya yin wannan a iya yi amma in ba haka ba an aka ba wannan to sai an ba wannan sai an ba wannan sai an ba wannan to alwashi zai iya zuwa ya shiga wannan babi in akwai saba ma waccan ka'ida kenan shi ma mutum ya ce ya ce in ka ci maki 250 a jam zan baka kaza amma shi kuma wancan baka ce mashi in ya ci ma mathematics ko arithmetic irin nasu na yan nursery da da drawing ba shi kuma zaka ba shi wani abu to wannan nazar ne na ma'asiya saboda kawai wayo ne ka shirya bari ka ba wannan da yawa amma sai ka fake da jarabawar digiri ko sakandare shi kuma wannan bari ka hana shi sai ka fake da primary yake to shi ma nazar ne na ma'asiya ba a yi in dai za ka yi nazar ka ce in ka ci maki 250 a jam zan baka kaza to shi ma wannan ka makala mai wani abu kuma a samar da tasuya din a samar da tasuya to shine yake kawowa ana wannan yanke nan yana da alaka da babin da ya wuce na alhibat sai yake cewa wa minhu nazaru ala alquburi daga cikin alwashin da aka hana to akwai alwashi ga kaburbura ko alwashi akan kaburbura mutum ya je alwashi ga wani na cikin kabari ya ce in har al'amura na suka kyautatu to Allah zan yanka na shehu zan yanka ma Allah rago ko zan yanka maka rago shi kake roƙo kenan to wannan nazar shirkin ne ma ya wuce ma nazaru ma'asiya alwashi ne na shirka in dai itikadin shi kenan domin fa'innaka la tusmi'ul mauta ba za ka iya jiyar da wanda suka mutu ba wala tusmi'u summa du'a'a idza wallaw mudbiri wanda ya mutun nan ba zai taba jin kiranka ba ba za ka iya jiyar da shi kira ba yasa wani mai hikima ya zo ya ga wani mutum ya dukufa akan kabari roƙo yake yana ta roƙon na kan kabarin yana ta roƙon shi kawai sai sai wannan mai hikima yake cewa laqad asma'ta law nadaita hayya walakin la hayata liman tunadi walau naran nafakhta biha la da'at walakin anta tanfukhu fil ramadi yace kai mai tun da naji kana roƙon na cikin kabarin nan laqad asma'ta law nadaita hayya da me rai kake kira da yanzu yaji wannan kiran naka da me rai kake kira da yanzu an gama walakin la hayata liman tunadi sai dai wanda kake kiran bai da rai walau naran nafakhta biha adaat ce wallahi da wuta kake hurawa da yanzu ta kama ta haske walakin anta tanfukhu fil ramadi matsalan kawai kai toka kake hurawa ka aje tukunya yunwa ta dame ka ka samu toka kana ta hurawa jirawai kake takama sannan ka abin nan sannan ka ka ka dindan ka girka abincinka ce ina shi yasa za ga alan waka ko wata waka dai wanda a kanan ma shi ma an ci dan fuskanci yar barazana dan wasu sun ce wai da su yake gara yin bara da bulayi bara a kufai me yake nufi gara yin bara irin ta tashan mota da gidan alhaji alhaji da zuwa makabarta ai bara a wajen na kabari da ka tafi makabarta ka roƙi matacce gara ka shiga tashan mota biyar goma hamsin za ka haɗa na ce fana rana amma makabarta sai dai kunama ta harbe ka ko maciji ya sare ka ko ka taka ƙaya ko tsita ka amma ba abin da za su iya maka idan har ku za su iya wani abu to ba a taɓa dolaye irinsu ba suka bari aka kai su bayan gari bayan ga gine-gine ana ta sabbin plans da kayan ɗaki amma shi kawai an shi a makabarta kuma mutane zai ce to ran shehu gidan nan da ba a gama ba kamar shehu ya dawo gidan shi ku kare shi maganar ne da gaske ne in ko ka ji kwana biyu shehu bai dawo ba to tafi kasuwa kawai gara yin bara da kaga baran ma ba kyau amma gara ita irtikabu akafu dararaini ne kada ka je tashin mota allazi wahidin ala ba ko musamu afalal safiyar juma'a aka samu wani an dan bashi lakanin shi ko kuma wani mai imani ya kalle ka ya fahimci in wannan an bashi za a samu lada akwai jaza'u wifaqa ya dan san maka amma makabarta walakin la hayata liman tunadi ne kamar yadda wancan ya faɗa da ka ba a alwashi ga na kaburbara za ga sun je kabari su ce to shehu inda ya bukata ta biya na cikin kabari inda ya bukata ta biya za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza wannan nazaru shirkin ne nazar ne da alwashi irin na shirka sai yake cewa wa man aujaba ala nafsihi fi'lan oke wa ala man lam ya'zan bihi Allah haka kuma wa minan nazari daga cikin nazari daga cikin alwashi ko sai ce alal quburi akan kaburbura ko kuma ala ma lam ya'zan bihillahu ko abinda Allah bai izini da ayi ba mutum yayi alwashi cikin abinda Allah bai izini da ayi ba yazo yace Allah in har ka biya mani bukata na yi alwashin na yi alwashin zan kawata masallaci shi ne ce zai sa mashi gwal zai mai ado da zinariya zai mai rubutu zai mai adon zamani wace sai an yi ba kuma an ce wani abin masallacin da datti amma wace a jayawancin kyale-kyalen to to shi ma wannan ba za a yi ba shine kan nazari ala almasajidi lituzakhrafa kamar yi alwashi akan masallatai cewa ai ai sai ya kawata su au ahalil ma'asi ko ko mutun yi alwashi cikin wasu ayyuka na sabo yace ya Allah idan har na samu aikin nan to sai na sanya kofi matasa sun yi kwallon cin shi na gurma asiya ne wannan saboda malamin azan bihi Allah ne Allah bai izini ba in har ka samu wancan aiki to zaka sa kofi ai gasa akai da wata aya da wata hadisi da maganar wani malami babu ko kuma ka zo ka ce ka ka ka kaya alwashi idan Allah madaukakin sarki ya biya maka bukata sai ka taimaki wasu masu laifi wasu masu sabo daga wani zai ce idan idan Allah ya bashi kudin aure in bikin ya zo sai an yi DJ ko ce sai ya kira wata fitsarara ta zo ta cashe dole nazar ma'asiya ne nazar ma'asiya ne me hukuncin su haramun ne a cika su to ya ake yi da su yadda za a yi da su shine sai mutum sai ya kafara sai mutum sai ya kafara kafara ta rantsuwa kenan mutum ya haka sai ya tuba ga Allah bisa wancan alwashi da idan zuciyar shi ya nuna ta lalace har yana jin cewa zai zai nemi Allah ya mai wani abu shi kuma ya mayar mashi da saba mashi zuciyar shi ya nuna tana da rauni na imani waman aujaba ala nafsihi fi'lan wanda ya wajabta wa kanshi aikata wani aiki lam yashra'ahu Allah wanda Allah bai shar'anta mashi ba lam yajib alayhi to wannan aikin bai wajaba akan shi ba wannan aikin bai wajaba akan shi ba akwai abubuwan da shari'a bata ce sai mun yi ba misali yanzu yazo ya ce yayi alwashi alwashin koda ba mu'allaki ba nan yana nufin da mu'allaq din da gairu mu'allaq duka za su shiga kamar yadda ya zo ya ce ya yi alwashin sai ya cinye manyan biredi guda biyu da kofin shayi biyu kaga ai ba Allah ya sharanta mana cewa sai mun ci biredi ɗaya ko biyu ba ba inda aka sharanta mana abinci ne shi ba a ce dole sai ka ci ba kawai ka bari ka jinwa ne shikenan na ko sai inda barbaru da zaka yi kauce ba yi ka jima ba kuma zaka wala tulqu bi yadi kuma ila tahanu ka ba shi kenan ba ronka da abinci ka rabu da shi kawai in kudin ka ma sun huta ko a ta kin ka zai daga da wuri to duk wanda ya shar'anta wa kanshi abinda Allah duk wanda ya wajabta kanshi abinda Allah ya shar'anta mashi ba to lam yajib alai wannan abin bai wajaba a kanshi ba kamar yazo ya ce yayi alwashin sai ya kwana bakwai yana wuni a rana ko sai ya kwana bakwai yana shanya jarkar ruwa ɗaiɗai ko kuma ya yi alwashin sai ya je kano a ƙasa ya dawo a mota ko ya je a mota ya dawo a ƙasa duka me ya kawo wannan alwashin Allah bai shar'anta mana ba kafa a hanyoyi da abubuwan sadarwa na zamani dukkaninsu mutum ya halasta ya amfani da su na ce ka ce masu ya hana ku amfani da kayan more rayuwa da na ado wanda Allah maɗaukin sarki ya ba ku amsar ita ce babu ba laifi bane ka shiga jirgin sama kai tafiyar ka ba laifi bane ka shiga drone ko da kasashen duniya mu yanzu titin ma ya gyaru titin ma ya gyaru jirgin sama dama sai dai manya amma za ka kasashen suka ci gaba jirgin saman masu ake a bashi saboda yana da riski yana da haɗari yanzu nan kaji kwatsam kuma haɗarin shi bai kyau to jirgin ƙasa shi ma da irin nashi haɗarin rika kuma kana tafiya tsirara ne ma ana hango gagacen ƙuya to sai suka wo drone da suke a ƙarƙashin ƙasa wurwura shi wurr cikin awa ɗaya tafiyar kilomita dubu ɗaya da ɗari biyar ka je Legas a cikin minti talatin na ka ɗauke ka daga Kano zuwa Legas minti talatin an yi fakin kawai ka fito kai hidimarka ka shiga ofis ka yi aikinka ka tashi karfe hudu hudu rabi kana Kano ka shiga gidanka sai gobe to ga wata miyar sai dai a makota ko amma la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah na iya murmushe wasu don wasu su huta ko ko mutum ya zo ya ce ya yi alwashin ba zai ƙara wanka ba ko tsawon lokaci kaza ba zai wanka ba ai ba a sharanta ba a ce dole sai ka bar wankan ba to irin in wa'annan alwashin matukar ba Allah bane ya ce ayi to kai za ka zo ka wajabtawa kanka abinda ba dole bane ta yaya wannan abin da ka wajabtawa kanka Allah ya fi ka sani shi to bai sa bai wajabta maka ba bai ga cewa zai wajabta maka ba ko kuma a cikin wajabta maka akwai takura ka shi kuma Allah yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra kullun sauki yake fata nufin ku da shi ba tsanani yake nufin ku da shi ba wa kadhalika in kana mimma shara'ahu Allah wa huwa la yuti'uhu ko kuma ya zamana abin da ya alwashin daga cikin abin da Allah ya shar'anta ne amma shi ba zai iya ba amma shi ba zai iya ba kwanaki na ji wani yana tambaya ya zo yi ma Allah alwashi akwai wata mata da yake nema wai in dai aka yadda za a bashi to sai ya yi azumi dubu ko? zai mutu yana azumi da wannan ya buɗe wa ganshi ƙofar masifa to kuma sai aka yadda za a bashi kuma sai ya fara bin malamai dubin sun yawa dubin sun yawa to sai a duba a ga'a to wai mutum zai iya azumi dubu mutum zai iya azumi dubu zai iya ko a to kaga wannan ma ba zai shiga ba to idan ya ce a jere fa zai iya azumi dubu a jere kuma wannan zai cimma ramadan ko zai cimma ramadan zai cimma ranar al'idai ne zai cimma idin ramadan da idin azha shi ma akwai akwai matsala shekara biyar ai ba ma yawa to idan aka sai a kalla ga to ah to yanzu wannan zai iya wannan abun kuwa to idan aka auna aka ga kai ai dan adam ba zai iya ba ba ga ramadan din ma 30 aka sa mana ba 30 kawai a cikin watanni 12 to akwai hadisi na al-Imam al-Bukhari ya fitar wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani tsoho yuhadi bayna ibnaihi yana da gwainiya ko yana tafiya yana mai dafa ƴaƴan shi ya dafa ɗaya a nan ya dafa ɗaya a nan yana ɗaga ƙafa da ƙyar yana saukewa da ƙyar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma haza wani irin salon tafiya ne kuma wannan me ya faru sai su sahabbai suka ce mashi nazara ayyamshiya alwashi yayi zai ta tafiya to tafiyar ce har ta cinye shi idan mana ba zai iya ba dole sai ya dafa wasu mutane shine kira 'ya'yan shi yake dafa sai yake tafiya sai annabi ya ce innallaha anta azi innallaha lallai Allah madaukakin sarki anta azibi hada nafsahu laganiyun wa amara ayyarka ba sai yake cewa ku faɗa ma wannan tsohon wannan azabtar da kanshi din da yake Allah ya wadatu bai so ba musamman yake mawa ba waya Allah ya yi ma alwashin zai ta tafiya a ƙasa shi da annabi ce ku faɗa mashi Allahn da ya yi wa alwashi bai so baya so shi ne wa amarahu ayyar kaba ya ce ku kawo mai doki ya hau ko abin hawa ya hau daga nan sai ya hau kamar yanzu mutum ya zo ya ce ya yi alwashi wurin aikin shi na kaduna a ƙasa zai rika zuwa ko nan a biyu ma wurin aikin shi na a biyu shi a ƙasa zai rika zuwa kamar zai iya a tashin farko amma wata na zai gajiyar da shi to sai a umarci mutum sai ya kafara daga nan sai ci gaba da aikata wannan abu sai kuma ya kama bakin shi kada ya koma irin waɗannan nau'uka na alwashi ya ce wa man nazara nazaran wanda ya yi wani alwashi lam yusammihi bai ambaci alwashin ba auka na ma'asiyatan ko kuma alwashin ya zama alwashi ne na sabo ce idan Allah ya ban nasara a jaraba sai na sha kwalbar giya a aikin sabo ne ko idan kaza da kaza suka faru sai na daina magana da wani ma'asiya ne aula yutiquhu ko kuma yayi alwashin abinda ba zai iya ba fa alaihi kaffaratu yamin abinda ke kanshi shine sai kaffara rantsuwa kaffara rantsuwa mun go maganar ta ran nan shine ko dai yayi ya yanta bawa ko ko ya ciyar da miskinai goma ko ya tufatar da miskinai goma idan ba zai iya ɗayan waɗannan ukun ba to daga nan sai ya tsallako ɓangare na biyu na talakawa shine sai azumin kwanaki guda uku an so a yi su a jere in kuma ya rarraba su dai to su ba a sharɗanta cewa dama sai an jeranta su ba ba a sharɗanta ba to yanzu wannan alwashin ba za ga ana yawan yi ba akwai dabarbaru mu a nan kasar wanda za ga ana yi mutum zai ga kamar ko zai ma Allah hikima ne ko zai tallata ma Allah wata ibada ne gashi nan Allah in za ka yanka azumi sha biyar ne kafin ramadan in kana so amma ka ba da kaza ai gwamnati ce ma ake ma ko abin ya zama demokaratiyya sai ranka yi daɗe in dai aka yi mana kaza za mu zaɓe ku da 'yan siyasan da'in zaɓe ya matsu har sai kun gaji da aiki yanzu kuma ko zaɓe ya matsu ayyukan ba sosai ba sai dai yanzu wayan da aka aka ɗan canza shi ne in zaɓe ya matsu sai a maza sai a fara muku wani aiki aikin miliyan ɗari sai a kashe miliyan ɗaya sai ku ce kai a har an kawo kayan aiki yayata a media haba ana yin zaɓe dai ku ga wata lakun tashi wani mawaƙi wai Hassan wayam to kayan aiki wayam an kwashi in kuna da wasu masu bibiya suka bi sai a yi kawo masu wani yare da ba a san kanshi ba ma akwai kaza ne a yi kaza ne za a yi kaza ne to shi Allah ba a mashi haka ka nemi abin da za ka nema a wajen shi kai tsaye ka yi mashi da'a kai tsaye ka yi kaza ka yi kaza shi kenan ka huta kuma ka zama mai mashi da'a a ko da yaushe sai zama na kana tawassuli da wa'incan ayyuka rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna ya ubangiji mun ji wani mai kira cikin manzanninka ya zo yana ta kiran mutane zuwa ga su imani fa amanna Allah ga mun yi imani to yanzu sun yi sun yi imani to bari su yi tawassuli da imani rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar sun sun yi tawassuli da imanin da suka yi suka roki waɗancan manyan al'amura to ni da kai ma kofar na nan ai amma in kana ga arzikin ba zai fito ba sai an yi haka to sai kai sai a ciro shi dama annabi ya ce dai ana ciro shi ne daga eh maruwaci walaikum assalam wa rahmatullah a su ba alwashi suka yi ba su rashin fahimtar nassi ne nassoshin ne ba su fahimta ba nassoshin shari'an ne ba su fahimta ba Allah bai hana mutum ya ji daɗi da ni'imar da aka ba shi ba ai daga cikin manufofin ba mutum arzikin akwai shi kai shi ya huta wa amma bi ni'imati rabbika fa haddith a suratu wadduha ko suratu duha amma game da ni'imar da ubangijinka yayi maka fa haddith in yace fa haddith shukur kenan shi kuma shukur ana yin shi da baki kuma ana yin shi da aiki to fa haddith qawlan kuma wa haddith fi'lan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin sayyidina abi hurairah da al-imam bukhari ya fitar yake cewa matsalul ghani zulmun qawlan me shi zalunci ne zaka iya miya da nama kawai ka fake da kifi ta karni akai azzalimi ne kuma ma baka da hikima baka da dabara kwata kwata ai kai rayu daidai yadda aka bakan nan shi yasa annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama inna allaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi Allah na so ya ga gwargwadon ni'imar da ya maka gwargwadon yadda zai gani a jikinka haka yake so kuma yayi ya kuma san me ya baka kuma ya san me kayin kuma ya san ya kayin so da aka karma ka zo ka ce to ai ba shi ba a mishi rufa rufa ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur to ya zaka zo kana babboyewa kana me kana me a kawai ba hikima bace ba komai bane ya zo ya ce shi ba zai hau mota ba ko kaza ko kaza ana makir wannan cikin shu'umci ne za ga ayoyin da ke cikin ayoyin alkurani suratul araf da ga ga ga suratul furqan nan can karshe da Allah na ambaton siffofin bayan Allah mai rahama ko wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama in sun zo ciyarwa lam yusrif tsakani ga Allah ba sa banna ko ba asu wa lam yaqturu ko ba sa ko shi kuma Allah haka ya tsaro duniyar fa haka ya tsaro farma ka ce to ai to ai ni kadai aka ba kudin mota saya kawai kai ka gode Allah ma kana da masu turawa da yawa ko in kowa na da ita zai tura ka to kuma ma ka gode Allah ma kai kadai aka ba kudin mota ka samu da zaka rage ma hanya ka samu lada oke kai yanzu jira kake ba ka ba sai an ba kowa a to ba za a ba kowa ba kowa Allah bai tsaro haka ba wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim eh ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhuriya in an ce sukhuriya shine bara haka Allah ya tsaro wani mutumin a bashi dukiya mai yawa har ya riki wasu mutanen barori mai ga maka gadi mai ban ruwar fulawa mai kai yara makaranta mai kwashe maka shadda duk mutane ne irinka gaba ka 360 gaba shi 360 kila ma yafi ka imani to amma kuma ba laifi bane ka dauke shi kai ta bacci ya ta gadin ka sanya mishi dokoki kawai dai kafin zuba shi ta bushe ka biya shi in kai haka shikenan wanda zai ce aladina zalimi ne to me yana zalunci oke ya gina mai gadin irin gidan shi baka ji abin da Imam Ibn al-Qayyim ya ce bane yace ai daga cikin abin da ke kawo cututtuka cin abincin da kafasitin rayuwarka bai kai ka ba yanzu ka tafi gidan gwamnati kai sati kana ciwo abincin cin ka da wannan sai kai ciwo ba a wannan abincin dan kai ba ha ba naka kai shinkafa mai tsakuwa yawwa kuma zaka lura kai tsakuwa ba ta maka komai yanzu wannan ruwan da muke sha ka san wani ya sha fiye wata san fitar shi ingila fiye wata ba kuma ba wai ba wai da ba wai rashin mutunci bane da da feleke ba wani feleke daga yana gama sha ka bashi awa daya hanjin shi zai fara murdewa ya sha wani contaminated ruwa amma ni da kai ban muka shafi wata kalau kake ji tangar ba abin da zai mana to shi ma haka yanzu kai zaka iya manta da yar horarka ita kenan da kyar kai asusu ka siya tun rana ta kake tara kuɗin sai da aka dama bacci ya dauke ka ta kwana a buɗe ga hadisi ya ce a rufe kai baka rufe ba kuma in ka zubar kuma to ba sha za ka yi ba kai tana maka wani abu ka ba wani honorable ya sha kwanan ne rukura ka gani ranar ba zaman can ba to shine ibn qayyim yake cewa daga sadda ka canza ko azurta ko azurta ka mun ta wannan magana a can masallacin ko azurta ka Allah ya irin dare dai Allah kan yi baturan nan to kakka canza rayuwarka nan take ku ta tafiya a haka ku ta tafiya a haka ku ta tafiya a haka da safe wani ko kunu ne haka ba siga to sai dan fara sa siga kaɗan kar kawai tare guda a share shi a kawo dankalin bature soyayyen kwai da wata jarmiya ka mutu ka kashe iyalai sai kun yi sati kuna ciwo a hankali za a rika canzawa tuwon sai dan fara sa miya sai dan fara sa mata kifi ba sabon bago sai jikin ya dan yana dan karbar canji 10% 20% 10% 20% to a hankali hankali sai jikinka sai ya fahimci eh to lalle an samu an samu canji ya kake ga kaje wani gari ka kwana a AC wanda ya saba suna mara ne wani fa tari a reception kawai zaka zaka zaka shaki AC sai mura ba sabon ba garkuwa duk za ta rude an raba mata kafa masiba ta auko jiki AC me kawo shi mafeci ta sani an yi bacci ya fadi da aka mutum wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith inna allaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi Allah na so yi maka ni'imar ya gani to da aka ba bajinta bace ce zai tafiya a ƙasa ko waye ko waye in kana da kuɗi ma ka sai jirgin sama ka samu direba ko kai na dan baba sun tai ko kawai in ka je aviation din ne da Allah kar ka tafi sai sun yaye ka ka yi hakuri su yaye ka ba wai tashin bane ko karka yi tashin jirgin wani mai wanke mai share jirage wani mai aiki a airport yana share jirage sai ya shiga wani jirgi sai ga wani littafi ya fara buɗe ya ga volume 1 yadda ake kunna jirgi kawai sai ya taɓa wani abu kawai sai ga jirgi ya kama sai ya tafi volume 2 sai ya ga a yadda za a yi jirgi ya fara tafiya kawai sai ya daddanna abu sai ga jirgi ya fara tafiya ya je volume 3 yadda za ka yi jirgi ya tashi sai ya daga sai ya daddanna kawai sai jirgi ya tashi sai ya tafi bolin fo sai ya gance the end yadda za a yi jirgi ya sauka kuma yana bolin fo shi ku shi za su yi ɗan ka fara karanta littafi ka ja mujalladin ƙarshe daga nan sai ka yi general comment ya yi ta yawa sama ba bolin fo bolin fo na ƙasa iya gaggawa mai share jirgin a da asali ta ga bolin ban ma ya fi bolin wan muhimmanci wala ya fi shi muhimmanci da ya suka ce rashin bolin fo tashin ya zama matsala kunna jirgin ya zama matsala amma da gara ma ya fara ganin yadda za ka sauke jirgi ya ce to ai bai kullu ba sai ya wuce ya ce wa man nazara bi kurbatin wanda ya yi alwashin aikin da'a wa huwa mushrikun lokacin yana mushriki thumma aslama sannan ya musulunta lazima hulwa fa'u cika wannan alwashin ya lizimce shi yana da kafircin shi sai ce yayi alwashin sai ya itikafi yayi alwashin sai ya gina masallaci yayi alwashin sai ya sai qur'ani ya kai masallaci ko kaza ko kaza na ayyukan da'a ran nan kwatsam sai ya musulunta kuma to lazimahu alwafa'u bi hadha an-nazar wajibi ne sai ya cika wannan alwashin dan ya yi wa Allah abinda ya alkawarta mishi akwai hadisin sayyidina Umar yake cewa lokacin da ya musulunta yace inni nazartu fil jahiliyyati an atakifa fil masjidil harami yazo yace ya rasulullah to ka ganni ya rasulullah kafin musulunta ne ma Allah alwashin zan yi itikafi a masallacin Makka na Ka'aba mai alfarma sannan bai ce mashi aufi bi nadhrik lalle ka je ka cika alƙawarinka cewa al-islamu ya jubbu ma qablahu kenan banda wannan wannan ana bin shi ina ne wala yanfuzu an-nadhru ko alwashi baya zartuwa illa min as-sulus sai daga cikin sulus yace yayi alwashin zai kwashi kudin shi ya gina masallaci da aka zo aka yi kiyasin masallaci sai aka ce zai ci miliyan uku da aka je aka kirga kudin shi sai aka ga miliyan takwas ya mallaka tun sai dai a dawo masallaci sai dai a bashi ɗaya bisa uku miliyan biyu da wani abu kenan amma ba zai yiwu a kwashe sama da ɗaya bisa uku ba an bincika wancan alwashin ko kuma idan ya rasu ya rasu da alwashi a kan shi na gina kaza na yin kaza na ta'a to sai a ɗiba sai a yi malam yu jawizi sulusa matuƙar dai bai wuce wannan sulusun ba wa idza mata nadiru bi qurbatin idan mai alwashi ya rasu alwashi da aikin da'a fafa'alaha anhu waladuhu ajza'ahu zalika sai dan shi da ya rasu ya bari ya zartar da wannan abin da ya alwashi to shi ya sha wannan maganar suna cewa saboda hadisin Abdullah dan Abbas kuma na wannan na nuni ga cewa malam ya dauki fahimtar cewa alwashi baya faduwa da rasuwa su ‘ya'ya ko magada su ne za su sa ido su tabbatar da cewa wanda ya rasu cikinsu to ba alwashi ko akwai don ai kokari a ga cika yake cewa sa'ad ibn ubada ya zo ya nemi fatawar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mashi inna ummi matat wa alaiha nadhrun lam taqdihi ya rasulullah mahaifiyata ta rasu kuma ina da tabbacin ta bar alwashi wanda kuma har ta rasu bata riga ta cika shi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce iqdihi anha ka je ka biya mata wannan alwashin da ta yi kai ne ɗanta to kai ne babban magajinta to wannan abin yana kanka to shi kenan ya je ya zartar mata da wannan alwashin ya sauke mata wancan nauyin da za a tambaye ta a kan shi a ranar lahira to wannan shi ne abin da wannan babi ya kunsa na matsaloli na nazar da nau'ukansu inda ya ce akwai nazarar ta'a wanda shine ya wajaba mutum ya tabbatar ya cika shi kuma ya yi shi sannan akwai nazar wanda la yajuzul wafa'u bihi shine kamar nazaru ma'siya ko kuma nazaru ma lam yashra'hu Allah ko kuma nazaru ma la yutiquhu mutum ya alwashin abinda ba zai iya ba ko abin da yake akwai sabo to shi ma wannan kawai abin da zai dawo shine sai yazo sai ya kafara to sannan akwai kuma nadhur shirkin shine alwashi da yake wa kaburbura ko kuma na cikin kaburbura da sauransu to sannan suna cewa akwai wani nau'i na nadhurun mukhayyar shi na alwashi ne wanda a cikin shi akwai alkhiyaru bainal wafa'i aw kafaratul yamin mutum zai kafara ne ko ko zai yi zartar da abin ne an ba mutum zaɓi ko ya alwafa ko ya alkafara shine kamar misali nazrul lajaji wal ghadab irin alwashin da mutum zai lokacin da yake cikin kushi to wannan sakamakon kushin da mutum ke da shi sai dan samu wata kariya sai aka ce to shi yanzu an bashi zaɓi ne ko dai ya cika abin da yayi alwashin ko kuma ya dawo yayi kafara amma dai dole sai an yi ɗayan biyu dole dole sai an yi ɗayan biyun ba zai zo ya ce to ai shi ba zai bai mai niyyar ko ɗaya ba a wannan ko bai isa ba ko kuma wanda suke cewa alladhi yakunu haluhul muhakama ko ibharul hasi ala darurati fi'li shay'i aw adamihi ko irin alwashi akan abinda kusan lalura ne da ma aikata shi lalura ne aikata shi to shi ma ko ya zartar da abin ko kuma ya ya ya abin nan yayi kafara wanda a cikin wannan suna kawo nazarul muallaq irin wanda aka alwashi wanda ake rataya shi ga faruwar wani abu banda wanda muka bada misali wannan yana zuwa kamar misali suna cewa kamar a a cikin ya abin nan ya rataya abin da wani abu musamman mai alaƙa da ayyuka na ibadu na lazimi ko na farilla kamar ya ce idan safartu ma'akum fa alayyal hajju ai idan har na tafiya tare da ku to lallai sai na aikin haji kamar da ce za a je wani ɗaura aure sai ce in dai na bi ku ɗaura auren nan to sai na je haji bana ko kuma ya ce ai idan har na bi ku ɗaura auren nan duk dukiyata ta zama sadaka ko kuma a'a ai idan har na bi ku daura auren nan fili na dake kusa da masallacin nan na bashi kuma shikenan filin da ka mallaka ko kaza ko kaza ko kaza to shi ma wannan suka ce yana komawa ya shiga cikin nazarul khiyar fil wafa'i bihi immal wafa wa immal kafara da sauran wasu nau'uka dake iya shiga karkashin haka kawai dai abin da yake da muhimmanci mutum ya zo ya kyautata alakar shi da Allah ya bauta mashi ya mashi da'a duk wani abu da kasancewa aiki ne na da'a na ibada ga Allah kai na farillai to ka ka goyo da mustahabbai karka makale kan cewa sai dai irin lalura ko wata bukata ta tursasa ka kai wa Allah alwashin yin wani abu ko kuma ka allaka shi da cewa in yi maka kaza kai kuma taf'alu bihi kaza min at-ta'a zaka yi mai kaza da kaza da kaza da kaza da da'a bai kamata a yi ba in an yi kuma sai a je a koma nau'in da ya shiga a duba nau'in da ya shiga daga nan sai a ɗauki hukuncin da ya kamata a ɗauka to yana da sai mu dakata nan akwai sanarwa akwai fom tun kwanaki da aka raba na karatun zaure to kusan har yanzu ba a dawo da shi ba to mun bayar da nan da ranar litini kowa ya dawo da shi in ba a samu dawa da shi ba to sai next batch kenan su da duk wanda ya san ya karba sai ya kokari ya cike sai ya mayar ma wanda ya karba din a wajen shi Allah madaukakin sarki ya samu dace wa alaikumus salam wa rahmatullah kamar mene uke azkaru azkarul masa'i Muhammad Salih ibn al-Utsaimin shi ya ce shi yadda kuma haka yadda ya fahimta yadda ya fadan haka hadisan ma ke nunawa abinda yafi kamata ga azkarus sabah azkarul masa kai kokari yi su kafin rana ta gama faduwa rana za ta fadi misali 6 da rabi yanzu kuma zai ɗauke ka minti talatin kafin ka gama sai ka fara ƙarfe shida kana gamawa rana ta faɗi saboda rana na faɗuwa mala'ikun da aka ba ka tun lokacin da ka yi azkaru saba rana na faɗuwa za su rabu da kai su da wannan ita da za a samu faɗuwar rana yin alwalar magriba shiga a sallar magriba sannan ka zauna ka azkarun masa duka baka da immunity baka da security mala'ikun ba su tare da kai sai ka gama bayan magariba sannan sai a baka wanda za ku kwana tare to amma shi Imam Salih ibn Uthaymeen yace to amma ka ga yanzu idan ka gama kafin rana ta fadi sai ya zama kawai ya ta'aqabu fikum mala'ikatun bil-laili wa mala'ikatun bin-nahar sai ya zama kawai karbar aiki da su masu baka tsaron dare sun dara kila minti biyar minti goma minti ashirin kafin wanda suka yi aikin baka tsara rana su yi gaba to haka in an zo na asuba in za ka iya kafin alfijir ya hudo ko kuma kafin a gama asuba inda kamar yadda suke cewa hudowar alfijir zai zama shine iyaka su suka cewa gama sallar asuba to kafin ka je asuba sai ka zauna a gida sai ka yi shi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir kafa dari yan mintoci ka gama to sai ka ware mishi mintocin shi shi ma sai zamana wanda suka baka tsaro na dare ba ku rabu ba kuma ga wanda za su baka tsaron rana su kuma sun zo sai ya zama ta'aqubi kawai suke yi ya ta'aqabu laka wasika mala'ikatun bil-layli wa mala'ikatun bin-nahar sai ga mutun ya samu cikakken tsaro yunkuri da amfani da duk yar damar da shedanu za su yi amfani da ita dan a cutar da kai to ka riga ka toshe wannan kafar to shi wannan bayani yayi kuma bayani ne mai kyau kwarai da gaske Allah ya samu dace fa subhanaka wa alaikum assalam wa rahmatullah eh eh eh ya ƙara jari ko ke korance shi ne mai ake gudun kare ya zama dabara ce ta ba wani ba a ba wani ba sai dai a ce in rance ne za a iya bayar da rance komai yawan shi ga wani gwargwadon sana'ar shi amma wannan an ɗauka ne kawai an ce an ga yi bajinta ya yi kaza ko a bashi eh eh kamar yara ‘ya'yan mutum su ziyarce shi a shago kuma wasu ne kawai suka zo banda wasu ko a banda irin wannan yi banda irin wannan baya shiga cikin baya shiga cikin wannan yanzu ko yanzu kana da wani ya gama ma digiri ko jiya ma ya dawo sabis sai ka sai sweet an ba ya nitsi nitsi irin sweet din nan mai tsinke shi ma zai a bashi a rena ma digiri wayo ma a rena ma digiri digiri da sweet sun wuce wurin ai ai tun a da 101 sun gama da sweet kuma su to irin wannan babu babu damuwa ba laifi Allah ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah